ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شرين bakwai ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi alwajin ne zike sunnati wal kitabul aziz na babban malami da tsohon abdulazim badawi hafizahullahu ta'ala biyar watan sha biyu a watan disamba abuwan an yi rafkarwa a na basura to idan ba manta ba mun kawai mun gaba kitabul jana'i darasi na nawa muka da arba'in da takwas za mu tashi da tara mun da darasi na arba'in da takwas za mu tashi darasi na arba'in da tara a wannan littafi mai albarka muna roƙo mun gidi mana hukin sarki mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu mun gama kitabul jana'i za kuma mu tashi kitabul siyam kitabul siyam wanda ana wani littafin da wani sar shine shafi na 231 malin da kitabul siyam littafi ne da zai magana akan asiyamu azumi hukumuhu hukuncin azumi sai ke saumu ramadan rukunin min arkani islam shi azumin ramadana rukuni ne daga rukunan musulunci wato shi ko rukuni duk abin da aka ce ma rukuni ne idan ka cire shi to ka bata abu tafiya ka bata tafiya saboda haka yana cikin rukunan musulunci wa fardun min fara'idi kuma farilla ne daga farillai abin da yake dole ba option ka wato zani a ciki a ce abu option ne babu wajibi kai dole kamar yadda aka wajen dama yanzu za ka shiga jami'a sai ka kawo masu da ingilishi sai ka ji jam sai ka yi bodi yambi ko a ka kawo abubuwa ne da aka dora ma da dole to saboda haka tunda aka wajen dama wannan to idan babu idan ba ka kawo shi ba to ba ka zo jiri a gurin Allah ka shi zai ce ma Allah ne daga fadlai قال تعالى وجدي مرافقين سرقية يا أيها الذين آمنوا يا ولد السبارة جزكي هذا الله من شاف الأول ابن كثير ko wato malaman tafsiri suna yawan kawo Abdullahi dan Mas'ud inda yake cewa duk inda ka ji ayi wa ladina amanu kusan guda 360 da zuwa Al-Qur'ani duk inda ka ji ta yace to ba kowane gara wuce mutum ake kira ba idan Allah ya ce ayi wa ladina amanu to yana kiran gangariyar bayin sa domin ya sha bamban da wato al-muslimuna ko al-muslim yana da bambanci da wannan musulmi daban yake da mumini mumini gaba yake da wato musulmi idan mutum ya zama musulmi zai zama mumini cewa aka yi duk mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mumini kullum mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'min ko to wallahi da warewa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat a tun da ya ware su suna da bambanci an bayyana da kyau ko to sai abulada masu yace da na mun ji wannan su aya wani na jiyawa ko akan abun hawa muke yi tsayawa muke yi domin ba kowa Allah yake kira ba yana kiran bayin sa nan jikin sa nasa waɗanda suke kusa da shi to shine ma ne yake to kutiba alaikum siyam ai furiza alaikum siyam Allah madawacin sarki ya wajabta muku azumi kama kutiba ala alladhina min qablikum kama yake wajabta ga waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaquna dan ku samu takawa me takawa tsoron Allah ko to me tsoron Allah mutum ya rika zama da ido ya rika sun sun sun da shi ne ta kaza ne al'amru ne ta kaza ne takawa shine ja'alul riqayati bainaka wa bain ma'siyatillah sanya wata kariya tsakanin da sabo ɗaya ko kuma abin da ya wurin tafiya yake imtisalul awamir da Imam Nawawi imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi kwatanta umarnin Allah da kuma ne tantar abin da ya hana shi ne daga sannan dan adam yana da iko ya kalluwa ne sai muna kyautata masa da san tsoron Allah domin abu ne da za ka yi amfani da zahiri amma ta kamar mai yadda yake yana gurin Allah yana zuciya misali da ake yi abinda mata suke yi yanzu ka gama ta ta hudu ta yi kamar rubi ta yi shigar ya ji to ma ji ta zo sai ko wata mace ta yi mata magana ta ce ai ai tsoron Allah a ne ta koyo shiga ta rashin mutunci amma wai tsoron Allah a ne idan yanzu mutane biyu suka taho mata biyu sai ta shiga ta ta yi rufe jikin ta gaba daya sai kuma sai shiga ya ji to wai mun ta ga cewa sai mai takawa aka tambaye ka ba wanda ya ce ka duba zuciya su da ko an gaya ba sai ka kalli wannan wataƙila da ita ce ba ita ce mai takawa ba ma a gurin Allah ka ce ita ce mai takawa kai ne domin zahiri Allah ya ce ka kalla ba ko ka ba da ni ba yadda za a yi wuta yin da ya rindo ba ne abinda Allah ya hada ta yi a ce kuma wani take mai taba ta yaya wannan wani irin karatu ne saboda haka takawa shi ne kwatanta abin da Allah ya ce domin wannan ta yi abin da Allah ya ce wannan kuma ta ki ni ta za mu ce mai takawa Allah madaukakin sarki ya ce kada a yi karatu mai to ba ka cikin mahallin da kai na masu takawa to shi zai yi cewa da Allah kun tattakuna zan ku samu takawa ashe idan za a yi azumi wani kwas za a yi na tsawon wata ɗaya za a ba da result menene abin da ake so a ga ka samu natija shi ne a ga an rubuta ma mutaki ko shi ne kawai result ba za a ke kaje ka nemo masu ko english ko business a kawai result ka fita da takawa da ramadana ya wuce hoton ka idan ya fara nuna baka da takawa to ramadana ka je ba haka mazabata suke faɗa domin zuwa ce ka je wato wannan makarantar a gan ka dawo to a ga hoton abin da ka koyo a makarantar me ake koyowa a makarantar ta kawa me ta kawa kuma a duk wanda bayan an ran sallah ya shirya da su aka yi rashin mutunci to bai koyo ta kawa a makarantar ba ko ba haka bane domin Allah ya ce la'allakum tattaquna dan ku samu takawa shine ja'alul wiqayati bainaka wa bain ma'asiyatillah ka sanya kariya tsakaninka da sabo misalin ta gawa shi ne masallacin da kawai a zuwa fasa kwalabe da ɗaya a zuwa a ko'ina muna da yan jiran guda uku ga wannan ga wannan ga wancan sai aka toshe wannan aka ce kowa ta nan zai shigo ya fita ta nan ya tsaye ta yamma zai shigo ya fita ta gabas kuma ba takalmi bayani hujjar da ake faɗa haka zai dau ba takalmi a gabas ba ta ba kuma an baza su ko ina idan ya taho zai wuce an ba ki dama duk dabarar da zai yi da Allah kuna ga zai taho gadan gadan za ku ga dan yatsa zai shigo zai sa dan yatsa sa nan idan ya duba ya ga wani guri to ta za ka yi su ne komai in ya duba ya ga wani guri zai kuma kai wasan gurin in ya ga har ai ba zai zuwa ce ko ina kai ta tsaya ba wannan takarar zai shi ake so ta kawa mutum ya rika taka tsantsan wajen bin Allah shine takawa ba dadi ba dai to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana al-ayat ila qawlihi ta'ala ayoyi ne suka zo har zuwa fadin sa ubangiji madaukakin sarki ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun tilka ayyamun ma'duda kwanaki ne kididdigaggu su ne talatin ishirin da tara ko talatin فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى duk mara wato wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku ko kuma tafiya ta kama shi lafiyar da rasa amma zai tafiya to ya ajiye kwanaki a zuwa wasu kwanaki da wasu ya gada ba za mu biya shi matafi yana da option idan ba zai sha wahala bai azumi idan kuma zai sha wahala ya ajiye azumi kai ko da zai sha ba zai sha wahala ba yana da ɗaukin din ya in azumi kawai in dai gurin da za ki ya azu sunan tafiya sai dai za mu zo mu ji wanne ya bada da aji azumin koyi zai gaya ba da sai ke wa'adar da zina yi sauri ko da ko yi sai ko da fi da yasu fi da yasu sa'abu miski saboda haka wanda ba za su iya su ma za mu zo kan ba za mu fada bayani ba to su ma fi da yasu sa'abu miski za su ciyar da miskinai sai Allah ya ce ba man tadawwa khairan fa huwa khairul la amma wanda yayi da dawuyi na alheri yayi da dawuyi har kawai yau ka tashi da azumi ko gobe da azumi kai azumi dole da dawu to alheri kai wa kanka kaiwa sai Allah ya yi wa ta su mu khairu lakum in kuntum ta'lamun amma ku yi azumi shi ya fada yake a gare ku in har kun san haka shi ya fada kai sannan zai yi jaru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan shi ne wanda aka saukar da alqurani to ka ta biyu a cikin sa inna anzalnahu fi lailatul qadr to ka ta biyu ne inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin to ka ta biyu ne domin sauka ta farko shine جملة واحدة الله يقول كذا القرآن جملة واحدة شيء سوكا تفرقون أول سوكا تفرقون في زوم بلا دكا وين أن نبلا إلى ليلة مباركة دي سوكا تفرقون شيء أكا سوكو شيء دكا لو المعروف دباتي أكا تيوبوتين دكا باتي أعدو على تسوري كريم شاو أكا سوكا تشي دكا تبين كمتيني bayan an aiko annaba ne da Abdul Salam aka rika saukowa tsawon shekara 24 wannan shine ta biyu yau a saukar da aya kaza gobe aya kaza jibi tura kaza kata haka har a tsawon shekara 24 sha uku a maka goma a madina shi za ka ke da surori wato makiya da kuma madaniya to duk wannan saukarwa ta biyu ne to shi ne Allah madaukakin sarki yace wa bayyana wato a hudan lillahi jiriya ne ga mutane wa bayyinati min al-huda wal furqan kuma mai rarrabewa ne hujjoji ne dangane da shiriya wal furqan da hujjoji Allah yake ba man shahida min kuma shahara duk wanda ai ba man shahida bi ma'ana ba man ahdara shi ma za mu zo ba shahida ka san alarabiyar min ga lokaci ya fula uridu an ushahida al'an kana san garin da ke da ido da ido shi ne mushahada uridu an ushahida al'an ina so in ganka to kana zan ganin da ba sako ba a shi za su gani ido da ido to sai wasu ka dauka shahida din ai wacce ce ta gani ba ita wani duk malaman tafsiri sun ce ma'ana ta ne ba man haza wanda ya halarci min kuma shara domin kace gani ya za da makati Abdullahi dan wani mafhum bi dawo ganin wata ba kuma yayi azumi har ya koma zuwa ga Allah saboda haka duk wanda ya halarci wannan raudana a cikin ku shi ne ba wanda ya yi kuma shahara fal ya sumu to lalle ya azance za mu zo gaban shi ma da zai ware mana ya gaya mana wajibi ake ne dole ya yi wani bin umar radiyallahu anhu ma qala abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam yace buniyal islam ala khamsu an gina musulunci gaba daya kira kunsa guda biyar ne an gina musulunci abinda aka dora musulunci a kansa akan shirki biyar aka dora shi shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu an bauta da cancanta sai Allah la ilaha illallah ko tana da garadai guda bakwai saboda haka wannan su sai a bidiyo wa anna muhammad rasulullah lalle annabi muhammad manzo Allah ne tana da garadai ka'idoji guda hudu shi ma sai a bibiye shi saboda haka wannan abin da yake nunawa ka'ida ta farko ba wanda ya cancanta ayi wa bauta sai Allah ba wanda ya zai ba da dokar abu Allah sai Annabi alaihi salatu wasalam wanda zai kawo samfur na ibadar su Annabi ne kadai wannan bai yi abin da kalmar shahada take yi amma za ga da yawa kowa yana faɗa amma kuma aikin ka aikace yana saba haka dan yanzu wani dan zai wani aiki na ibada kace mana me da yi sai wani ko zai yi faɗa ba annabi ya yi da ayi shi ne fa kawai tambaya shi ne kawai ba misali Allah madaukakin sarki shi kadai za a bauta wa ba ku ce abokin tarayya kowa ya yarda da wannan annabi alaihi salatu wasalam shi ma ba shi da kishiya wajen ba da umarni babu babu wani abin iskali a nan inda duk musulmi sun tsaya a nan to wala sai an samu sabani ko kaza da kaza a abin bauta shi kadai Allah wanda zai ce a yi bautar shi annaba alaihi salatu wasalam domin inda kowa zai je ibada yadda yake so to turo annaba ba shi da amfani wallahi ba shi da wani amfani in dai da ayyan dozin kowa ya je ga abin da yi ma yayi to turo annaba bai yi amfani ba amma an turo su ne don su gaya ma wai kifa inda amuri yi wa nahayi su gaya ma cewa ka tsaya a nan kar ka tsallake ta ka fitar kar ka fitar shine amfanin aiko annabawa dan su zo su koya ma ibada kai yadda Allah yake so ba yadda kake so ba to shine yake wa iqami salat da tsayi da sallah tsayi da sallah a jiya abubuwa yin da akan lokaci kuma yadda Allah ya koya wallahi in baka yi irin biyu nan ba ba sai ba ka da sallah misali kawai yanzu ka zo sha biyu da minti sha uku alfajir a zawali yake bara na za kai sai kai za ka sallah karfe sha biyu da aka ce ya kace ai sauri kake wallahi kai a za a san ka lokacin ba kai ba ga shi ka yi sallah ka karanta wata salatin nabi tsaf komai ka iya amma ba wallahi ba lada kuma sai Allah ya tsoye ka ba domin ka yi wani abu daban sallar kuma tana nan ana mutu inda za ka zo ka yi kuma wato ka yi da yadda annabi ya koyar ka yi da kan lokaci amma ba yadda annabi ya koyar ba kai ma baka cikin wani mutumi na salata da Allah ya faɗa a suratul nisa'i wal mu'tuna zakata mutumi na salata in banda ne wannan kenan sannan wa ida'i zakati da bada zakka shi kuma bada zakka shine da dukiyarka ta kai miliyan ɗaya da wani abu wan yanzu ko abin da ya kama da wannan ina ga na wannan shekara saboda haka da ya kai wannan tana shekara shekara na zagowa sai ka fita da ka ɗaya bisa arba'in ka ɗauka ka bayar idan na noma ne idan awaki ne ka ɗauka ka bayar idan na noma ne idan ka wato kayan noman ka kai kwano ɗari ka ɗauki ɗaya bisa wato goma ka bayar ɗaya bisa goma kwano talatin kenan ka ba wa mabukata idan kuma noman rani ne ka ɗau ɗaya bisa igirin ɗaya bisa igirin gida ka ɗauka ka bayar shi kenan kwano jan da yake ko shi za a bayar to saboda haka to idan kai wannan ka bi tsarin wato zakka yadda annabi alaihi salatu wasalam yayi shekara ta zaku amma ba da wai ce in ma shekara misali zan fita zakka amma sai januwari sai na ga yanzu mutane na cikin matsala ya halatta fitar yanzu amma da ya halatta ƙara ya halatta rage in kai wannan zakar to ka yi Allah yake shine ita wa zakka ka san nan ko wallazi ne yake zuna zahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillahi wa yashrubu bi azabi alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma tarastum bi anfusikum wa zuqu ma kuntum tafidu wanda baya kun da zakat wato zakat za a ta koma kuma ci mutunci a katuwa irin kobra din nan da bature yake cewa kobra mai kora a ka katuwa mutunci ta wutar jahannama da nan da ke yarka tarar da gana ana kan duk ana ba duk ni ne zuciyar ka ni ne taskar da ka boye saboda haka shi ne ijabu zaka wa hajjil baiti da biyar da tsarin Allah mutum zai je yakin hajji da kudin halal ya tafi yakin hajji yadda Allah ya koya yadda annabi alaihi salatu wasallam ya yi yayi kamar turi zai kirayi zai ibrahim zai kowa wanne zai yi garan turi yadda annabi ya koyar yayi to shi ne wa hajjil baiti sannan na ƙarshe shi ne gaba da muke yi wa sauyi ramadan da ziyartar wato azumin wata ramadan wanda ya rage mana bai wata biyar ba misali to saboda haka yin azumtar wannan shi ma yana cikin rukunin musulmi idan kuka kalla wayannan ibadai za ku ibada ce da ta hada kashi biyu akwai ibadar da kuma uku akwai ibada wato fi'liya ko qawliya anan a cikin wannan rukunin shine da ba shi ake faɗa kamar na farko kalimatu shahada ko shi da ba mun bauta da jinna sai Allah ba nan ba ban wasan sai wannan da ba ki zaka faɗi sannan kuma akwai ibada jismiya a nan ne wanda ita da ciki za a yi kauliya jismiya kuma da jikinka za ka yi ta kamar sallah sannan akwai wata kuma maliya ce kuma jismiya akwai maliya kadai sannan akwai maliya jismiya maliya ita ce zaka idan zaka ta zo ka fitar maliya jismiya kuma aikin haji ka yi aiki ka biya kuɗi sannan kuma ka yi da jikinka isa ce kasa ta kamar gida uku a wayannan arkanun islam magana kawai magana da aiki sannan kuma dukiya dukiya da aiki to shine yake cewa wa ajma'at umma gaba ɗaya al'umma ta hadu ala wujubi siyabi ramadan abu ta wajibin azumin wata ramadan wa annahu ahadu arkanil islam kuma ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci allati ulimat bi nabiyyi bi darura wa zai ga mu yake nufi wato aka cewa abu wato ma'lumun min ad-din bi darura inda a ce hada ma'lumun min ad-din bi darura very good da jahili da malami kowa ya sani shine ma'lumun min ad-din bi darura haka ke kira sa ko muna ce za ku yi malamin usuli suna faɗa hada ma'lumun min ad-din bi darura wannan ai ba buƙatar ma sai ka ji a azin wajen ramadan har jahili ya san ana ramadan shine ma'lumun min ad-din bi darura jazakallahu khair saboda haka wannan shine wa anna munkirahu kafir wanda yake inkarin azumin wata ramadan domin ma'lumin min addini bi darura ne ya zama kafir murtaddun an islam ya yi da yawa musulunci musulunci ya yi gawa shi ko ya yi yamma ya nausa wajen kyana to zai ce wannan kenan kun ga yanzu mun ji shin faɗa zai ce fadlu ina fa laila ta ce ana bi wa laila radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man sama ramadana duk wanda ya azumi wata ramadana imanin wahyi sabana yana da imani in ba ku gaji ce wa hisaban da neman lada idan kai dan mutan uwa ko dan wani ko kaza ba dan neman lada ba ruwan Allah da azumin ka shine wa hisaba kana da neman lada to sai Allah madaukakin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace to a gofira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata nan zunubansa duk wanda ya azumi wata domin ai a ramadana ne za mu ji a fadain nan gaba cewa kullum ana gafarta wa mutane kaza kullum to ana taron kai ma kana taron za a gafarta ma mutukar ka an koji da wannan niyyar wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla ubangiji mai girma da buwa ya ce kullu amal bil adama lahu duk wani aiki da dan adam zai yi to sakamakon nasa ne za a bai sai gani da yariya a ce to ai kaza da kai sakamakon sa kaza kamar labor idan zai aikin muni an san nawa ake bai naira dubu ɗaya ɗari biyu idan kuma mulkin da ne za a bashi naira dubu biyu misali ko dubu biyu da ɗari biyar a ga ya san me zai karba a rana kuma ana da ana murtar aikin da yake yi to kowane aiki da dan adam ko me idan kai wa allai da lil insani illa ma ta'a kanka kai wa amma dai Allah madaukakin sarki ya faɗa a hadisul qudsi yace inna siyama amma ban da azumi fa inna huli ba Allah ya gaya mana ba wato man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to ban da azumi duk wanda ya ji alheri za a ba dinka ban lada goma amma ban da azumi domin Allah ya ce shi azumi na wani wa ana ajiji bi ni zan ba da ladarsa domin bai ma faɗi me za a ba da ladan ba ina yau ba da wannan misali misali yanzu kawai a masallacin nan kawai sai sai kawai bai girma gwamna ya kawo ziyara ko sarkin kano yana zuwa kawai sai ya rage goma kawai sai jabin da yi kowa ana ba shi takarda wato a ce aikin hajji wasu kola shi kowa za ta karatu ko ko ko ko ko takardar aiki misali kowa aka ba shi sai bayan daya kawai da ya gaba tsaf sai ya biyo kalle ni sai ce mana kai kuma ba a da gidan gwamnati tunaninku idan ba kowa naira dubu ɗaya ɗaya ni ma dubu ɗaya za a ba ai kowa zai fara speculating yana da tunani cewa wani ya ce ai kaza kaza kaza kowa da nasa tunanin ba inda za a yi kwana a guri daya kowa tunani zai yi daban ko ba haka bane kamar wani layi da matsalar la'ada amma ubangiji ba kuma sarki yake shi zai ba da ladan Allah kaga ai tunanin ka yanzu wato ba za ka iya hararo ne Allah zai ba wanda yake zai hararo ne Allah zai bayar domin ya ce shi kai ya san me zai to shine wa ana ajizi bi ni zan ba da ladan ka duk wannan abubuwan da ka da da masu azumi da ladan farin ciki da suke samu da kaza da kaza duk wannan wallahi shara hanyar shara hanya ce ladan ba wanda ya san shi ko annabi ba a gaya ba haka tunda ba a gaya annabi ba za a gaya wa babu kai mala'ika jibril wallahi bai san me za a bawo mu yi ajiyi ba aiki ake aikowa ya zo gaya annabi to wallahi shi ba bai sani ba saboda girman azumi Allah ya ce na wani ni zan ba da sakamakon a ne mutum to shine yake cewa wasu yamu jinna shi fa azumi garkuwa ne garkuwa ne sosai kuwa na farko garkuwa ne wanne ma ya matsa ba kana yawan azumi kana roƙon Allah ya yi wani Allah zai shige ma gaba idan matsala ce da kai ta goron ta kashi awa sai ma yawa in kana azumi mutukar ba ƙetare iyaka ko za ko wanda za ka yana azumi amma sai ya ce wani sha'awar ka ba sai kasa ba kasan gobe ne ba sai kasa ba to idan wannan ɗabi'a ta zo stimulan kake buɗe baki da shi duk wanda zai zo guda baki ya tsawo madara da yawa ya sha ya ci dabino da yawa ya samu abu mai zaki ya cika cikin sa da nama a wato ai ba abin da za ka da ai da ji awa kamar karuwa za ta da na ana gama ana guda baki da kowa ya fara kallon kallon ayi a ƙarya kake ka ce wa azumi zai ai ba wani abu da azumi zai ma babu abin da zai babu abin da zai saboda haka sai ya ce to azumi karkuwa ne fa'iza kana yawmu sawmi ahadikum idan ranar azumin ɗayan ku dai sai annabi ya ce bala ya rabu kada wanda ya batsa shine farfata wata magana batsa kana ji da bakin ka in dai kana so ka fada layin wa'idin da Allah zai wa mu sakamako wala yaskhab kada kuma ya harguwa kada ya harguwa ya ji gurin da zai rika daga wuriya in ka matsa wa kanka sai kai kwallo kar ka zama cikin masu hayaniya a wurin kwallon tunda ka dora wa kanka kar ka zama masu wala ya kam eh ka je dai kawai ka motsa ba wai da sun tuni wanda zai wahala a jirgin ba da zama kamar kura zai kai ba san wannan zai wahala ai ko kura ne suna yi in dai a filin bane to wala ya kam kada ya harguwa wala ya jahal kada ya wauta wanda wauta fa in sha ta mahu ahadu idan wani ya zage shi bara da biyo me bambancin ashkatamu da ashabbu na ashkatamu na bakar magana akwai wani karin bayani banda na danta na wanne ke nan sabbu ko shatu sabbu aiwata mutum shatu ba shi ne zagi wani na irin dai magana da zaka ya faɗa sai me sabbu ba a to ai abu da ya gama cin mutunci aiwata ko akwai wani? na to kaji wani tafiyar zaro to abinda suke fitewa a katimu maganganun za ga akwai wanda suke alaƙa da abinda zan faɗa katimu shi ne mutum ya yi abinda abinda ka gaya mara shi ya yi misali wani ya zo ya ma bauta kawai ka fara da wawa a ci fuskarsa ga shi wautar ya yi a ce masa wawa a shi wawa ne kai ya yi wani abu a shi wawa ne kai shi ne a shafi shi ku a zabu watakila ta hagewa ne ba ko da ki iyaye sai dan tsinaniya ka ji wai babu kama ita ce tsinaniya kalla to wannan zabu ne sabbu ne sabbu ne zai zo ya tsage idan ya tashi wannan za ga sai ya kirkiro abubuwan da babu su ya gaya ba shi ne sabo shakimu kuma shi ne abin da a zahiri hakan kake wawan ne kai wau ta kai maza ya ji ma wawa kawai wannan abin da kai wa shakimu to ko shi ba a sanyi shine fa in sha tawahu ahadu inda wani zai ci fuskar sa yayi yayi mawauta yake ba shi wawa ne kai to koda wannan sai wato auqata lahu ko yo fada da kai ya yake ka ta hanyar fada fa ne kul inni sa'im to kace ni azumi ne mara kai ne da biyu a nan ba wannan tariyar da ai azumi ne ke gaba zangira yanzu sai ya azumi ne wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantsi da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa la qalubu fami sa'ili warin bakin mai azumi warin bakin mai azumi a yabu inda Allah yawmal qiyama ya fi dadi da kamshi a wajen wato Allah madawacin sarki ranar alkiyama min riqil miski fiye da kanshin almiski ya bi ibn qayyim yace ba ko mutum ya ba hakorin zai girin white girin ba su da Najeriya kawai ka baji daga dada ba haka ake nufi ba idan in ta tsaya ne ka life da small kai wata hours ba abinci to sai ka ta rika fitar da wani irin kowani na rage abinci da wani lokaci to wannan abin da suke fitarwa shi Allah yake so ba wai warin baki ba da azumi za mu zo mu biya da wani har addu'a ya halatta har burush ya halatta ne in bari shan yi abun burush din ba ya halatta su saboda haka eh in kana sa yin wa'ada ba ta aka yi dole ba ta aka yi ya halatta su saboda haka wannan shi ya kamata mu ƙara lura annabi alaihi salatu wasalam yana azumi yana goge baki ko kana goge baki kalkal to wannan warin zai ka fitowa daga cikin domin daga hanji yake to shi Allah yake so ba wai wari ba noma ne ko mutum ya daina brush sai wai Ramadan ba shi yake nufi ba to shi ne yake cewa wani sa'ili farhatan ne azumi yana da farin ciki biyu ya farahu ma da zai farin ciki din na farko idan tsara idan ya zo buɗe baki fari a bibidiri sai ka gaira farin ciki saboda buɗe bakin da ya zo yi daɗi za ka rika jin cewa ka kai azumi lafiya da duk mai azumi yana jin wannan wa idza laqiya rabbahu idan ya hadu da ubangijin sa farin ciki na biyu fari a bi saumi to zai farin ciki bi saumi da wannan azumin shi ne magana da muka yi a ranar zai gane cewa lallai yana cikin farin ciki domin Allah zai mata goma shi wannan hadisin bukari muslim wa an sa'ad bin sa'ad anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala wa alaikum assalam na na نعم eh shi dole sai ya yi ba da wani ta ba kamar ne amma azumin na fula Ina wannan ai ka ga problem din wanda Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam duka zaka tashi. Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam kaga abin da yake cewa idan ya gaji to sai ji kiyo bilal ali ina bi sala. Hutar da mu da sallah. To hutun su a cikin ibada suke samu. Ai malamai da yawa musamman su ibnu Rajab sun yi maganganu a kan wanda suke jin cewa kawai sallah wani nauyi ne ko ibada wani nauyi ne Allah Allah ce mutum zai ce la ya Allah nan ne na huta wallahi kuskure babba idan mutum yana yi akan jahili sai a rantsar da shi cewa ibada ba a yi masa wannan kallon ba a yi masa wannan kallon idan wannan kallon kake mata za ka tashi rana alkiyama ha ba an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai a nuna da mutum cewa kai shi ba da ma ba ya zaɗa dai ya zama dole ba kamar ta kura wa inda za a ba shi kaushi shi ba zai ibada ba wannan kuskure ne kalma ce ta jahili wallahi kalma ce ta jahili saboda haka sai a nuna da mutum wannan kalmar da yake faɗa ya daina idan yana cikin masu rauni to shi da wakilta cewa yana da rauni Allah ba wakilta da ke ba shi ko shi ma yi amma kada ya rika yawan faɗa wannan kalmomi zai janyo masa matsala tsakanin da Allah ba daidai ba na akwai mahabba almahabbatu li hadhihi alkalima ka rika jin kaunar kalmar kana santa lallai akwai a cikin su na'am kawai shi dan Allah ya mata mu ba magana da muka yi kenan eh kaga wanda yake da awar ilimi kai ma da bakin ka saba yana da awar ilimi a a mutanen mu ne ba ba a zamanin da ba wasu ke ganin Allah ba wai suke wasa ibada to wanda yayi wannan da bagazar ne ba zai ba ko shi za a ke ba wasu ga tarin zunubi shi ga tarin zunubi in ma baka zunubi tun ne ma lada Allah ya tsoro Allah ya tsoro to wannan shi ne to sai ya ce an sa'ad bin sa'ad annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna fil jannati baban annabi ali da sallallahu alaihi ya ce lalle aljanna akwai wata koba yuqalu lahu rayyan sunan da rayyan ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah ba bai shiga ta koban nan sai yin masu azumi ranar al-qiyamah la yadkhulu minhum ahadun ghayru ba wani da zai shiga ta koba kawai a rubuta babu sa'ili ai kofar masu azumi yuqalu ayna sa'ilu sa'imu za a rika cewa ranar alkiyama ina masu azumi fa yaqumuna duk sai su miki la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wanda zai shiga ta kofar wanda yake koma bayan fa ila dakalu da zarar sun shiga kogulika sai a kulle kofar walan yadkhul minhu ahad ba wanda zai kare shiga inde ba ka cikin wayannan masu wannan zubar to ba za ka shiga ba wannan ba ana magana ma akan masu yin takawu bayan mutum ya yi azumin sa na wajibi kuma yana yawan yin takawu wujubu siyam ramadan bi ru'yatil hilal gaba ta uku na'am suna cewa sa'imu na ma waɗanda ke a sa'imu kamar da rike ku amma wanda suke rakamul awwal na farko su ne waɗanda bayan azumi kuma suna azumin azumin muka ba masu complain ba kamar yadda dakta ya faɗa suna jin daɗin azumi daɗin su suke ji kaza ko wanda ibada daɗin ce yake ji shi ba matsabar aka yi wato irin ake magana ba wanda aka takura masa wajen su azumin ramadana bi ru'yatil hilal ta hanyar ganin dan jaririn wannan in dai an ga jaririn wata wajibi da ai ana bi hurairah kai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace sumu li ru'yati wa azumtira wa gana ta hanyar ganin sa wa aqiru li ru'yati sannan kuma ku ajiye wa zara ku yi sallah karama ta hanyar ganin wata wa in gummiya alaikum shahr idan watan yayi kuya a gare ku yi muku gajibari ko hadari fa'uddu 30 ku irga wannan ya zama kwana talatin ya zo sai ku ɗau wato ku sauke azumi shi ne ma'udu talatin ku irga shi zama talatin dama wata musulunci ishirin da tara ne ko talatin to da iya nan aka da yadda kowa ya ce annabi ya ce su mu ne ko ya ce yiwa ku yi ne ko ya ce to amma da ɗinta bayani ake mana a gaba bi mai subutu shahar to da mai watan yake tabbatuwa da kowa ya je gani individually ko kuwa akwai wakilci akwai wakala ya zubuta shahru ramadan bi ru'yatil hilal wata ramadan yana tabbatuwa ne ta hanyar ganin wata walau min wahidin adil ko da ta hanyar mutum ɗaya ne adil waye adali kan mutu waye adali wanda baya ƙarya waye adali kawai wanda a zahiri ya bayyana cewa mutum ne ba mutum banza ba ba a samu da wasu abubuwa karara na kaba'in shi ne adali amma fasarar da wasu ke bayarwa mutum ba ba adali na ku nan mun tsara za ka gaya mai me za ka ce kajuwa a yi na zan tun da zage haka zira yake ce mun adali shi ne ya yi taba mu sassi wato yau yawancin ayyukan za aikin cewa ka wuce da mu ai da kawo da ragon mu didi didi ne haka ne na'am a idan ai sana'a ta dida ma kowa ya san shi ana yana zuwa a cikin shi nan da Allah ko mana shine ai abubuwan da allazi ne ya ni gona gaba ɗaya da isra wal fawahisha sune adalai a ala gaba da mala haba za mu zo wata gaba a tambayar ta tana da fa'ida ba za mu zo wata gaba tun da kun ga an ce a wani da ya zo ba musulmi ne kaza ya kaza ko to amma dai mu tsaya a iya nan karka bulma mu wani gurin kuma to sai yace au ikmalu iddati sha'bana 30 ne yawa ko kuma wata sha'ban ya cika kwana 30 in ya cika kuma ana jiran sanarwar sarkin musulmi a ba a jira tana cika ali bin umar kala to gashi nan abdullahi dan umar yace tara annasul hilala tara shine wato mutane sun yi wato tintirin da kowa yana so ga wata shine tara annasu kowa yana kai ido dan ya ga wata na jaririn wata ba wanda ya gani duk yau mutane fa akbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu Abdullahi dan umar yace naji na ga annabi alaihi wasallam kuma a lokacin mataki ne ba ko shekara ishirin ne ba ita ya rasu lalla ni ba na ga watan nan ba saba wa amaran na da bikiyari to da Allah dan Umar adali sai annabi ya dau azumi ya ce kowa kuma ya dau azumi Allah dan Umar ya ga wata fa in lam yura al hilal bi ghaymi idan ba ga wata ba saboda hadari ko ga jimari ko girgidi auna hawi ko makamancin sa a timmu iddata sha'ban da 30 ne ku cika sha'ban ya zama kwana 30 لحديث أبي هريرة السابق saboda hadisi Abu Hurairah da ya wuce da muka biya a baya wanda muka biya ji yanzu nan shine wanda ya gabata shine As-Sadiq wanda ya gabata wa amma jawwal amma jawwal azumin wajen karamar sallah wala yathbutu dukhuluhu illa bi shahadati ithnayn wale mutum haji wani hukunci shi kuma ba a tabbatar da ganin wata sai da shahidai adalai mutum biyu wata ramadana mutum ɗaya ya halatta ya zuwa bala an adali ne a karba amma sauke azumin kuma sai an zama adalai biyu wajilinci ke nan tsari abin da aka baka yi zafi wata ramadana adali ne ya isa saboda ne abdullahi da umar ya zo ya faɗa karka manta shi kuma a wace a mushawwal sauke azumin to sai mutum biyu sun tabbata shahidai guda biyu a shaidu guda biyu a dare to bara mu ana abd alrahman bin zaid bin al-khattab annahu qadawa fil yawm alladhi shakka fi wato abd alrahman bin zaid bin al-khattab ya yi huduba a ranar da ake kokonto faqala li ji ala ku saurara inni jalantu ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam na zauna da almajiran annabi alaihi salatu wasallam sahabbansa wata aljuhum na tambaye innahu muhaddathuni sun zantar da ni cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam ya ce sumu li ru'yati ku yi azumi ta hanyar ganin wata wa afdiru li ru'yati zaman ku sauki ta hanyar ganin sa wa ansiku laha sannan ku yi yankan ku wato ta hanyar ganin wata ku yi aikin hajjin ku ta hanyar tabbatar wata kaga ai ai an san watan da ake yin aikin hajji ko an san watan da ake yin nawa ga wanda ake yin layya to ba dole sai wanda ya kama ba ya tafi daya biyu uku zuwa goma to sannan ku yi fa in gumma alaiku idan adadi ya zo ya lullube muku wata zai fa iya yiwa watan ya fito amma ba a ganki ba saboda fitowar adadi to ba fa za'i ba ba wata na'ura da aka ce a hausa ba a duba dan kana jin zarafi ba wanda ya sa gumma alaikum ya buya ba a ganki ba to saboda haka ba a cin musa lafi na yau ku cika kwana da fa in jahi da shahida ne to ga hujja idan mutum biyu suka ce da musulma ne musulmai fa sumu wa aftiru ku yi azumi sannan kuma wa aftiru sannan kuma wato ku yi sallah karawa to a nan in iya wannan hadisin ka sani sai ka ce to ai abin da ake nunawa wannan hadisin ya nuna a ta ɗaukar wata ta ɗaukar azumi ya samu dubi domin ba za ka sake gaba fa in shahida shahidani idan mutum biyu suka shaida musulmani musulmai fa sumu to ku yi azumi wa aqiru sannan kuma wato ku ku ku dauki azumi to me yasa malam tun a baya doke mu yace idan mutum ce akwai amsa tana baya to yake tafiyu kuma zai faɗa a gaba me yasa malam yace idan mutum ke yanzu ya gani ya faɗa a wajen ganin wata za ya bayi da shi amma wajen saukewa dole sai mutum dume da ni me ya tafi ta yaya waye ta ita mu me dalilin gefen cewa aikin kuwa zai yi zo wannan ita ce amsa saboda an samu abdullahi ɗan umar ya gano wata kun fahimta da kyau ko ya zo ya faɗa shi kaɗai to sai takfifi shi kaɗai ne yasa ya zaro ya zaro shi daga cikin wayanta ai muna da misalai da yawa a alqur'ani cewa kada wanda yi kaza sai a ce banda kaza da kaza ko shi yake kira takfifu ba'da al'am at-takfif ba'da al'am a to ai gamayya a ce kowa da kowa ya kaza sai a ce to amma banda kaza da kaza da kaza a ware sai a ce to kowa ai aka ce za a ce ai aya kaza ko hadisi kaza ya kebanci kaza shi na tafsir ba da ra'a saboda haka hadisi Abdullahi dan Umar shi ya fitar mana daga wannan iskalin wannan hadisi to shi kuma wanda na wajen ganin wannan kenan in za a dawo azumi to wajen saukewa ba mai da dili babu da shi to yana nan akan yadda nake kaji tunda ba mu samu abin da ya tafsirin sa ba to za mu ba hadisin yadda yake kaga ashe matsalar idan mutum ya wuce hadisin ya sani sai a sarki wani an gane ko da za ka ce ya ka za a kai ba muka gaya ba ɗazu muka ce ba wani akarin ba da ya saka lallai zai ka zo ka yi wannan abubuwan domin kana da jagorori shugabanni ko wanda za su baka watawa su za ka saurara ko saboda kawai kai a cikin wani kayan a cikin wani ne shi kenan kawai ne ka ce kai ka duba ka iya bincikowa ka samu lokaci nan gaba inda za ka sa wani na'urar ka ba kai ba ba na'ura ba kawai kana buɗe ido ka gani kai kaɗai yanzu za a gaya ba hukuncin ka kai ba ballantana a karan banin da ya sa telescope. shi za a yi magana dan kan wani ya kawo don misali yake hukumarsa yawwa hukumarsa ai ana da hausin na ulama wanda suke ba da fatawa in suka ba da fatawa sarkin musulmi ya ba da fatawa yake ga abin da za a yi kan kibi Allah ya saba kar ka ce wa ya tsohon so da ni ai haka wani zai ce wa tsohon so da ni kaza wallahi idan baka gobe ka saba wa Allah za mu zo gaba mu ba za mu je zuwa to sai ya ce wa amiri makkata alhari ibnu hadid an karbo daga sarkin maka a wannan lokacin a wato hadi ibn hadi kana ji a hira ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasalam yayi mana alƙawari cewa annan saka da ru'ya yayin hajji mu mu yanka lokacin da muka ga wata wa illam narahu wa shahida shahida adil la sakna bi shahadati idan ba mu ga wata ba sannan aka samu mutum biyu adalai suka gano wata to za mu yi yankan mu kuma za mu aikin hajji mu saboda ganin shi kenan alaikum salam
Baba
Oke, kana wato yana magana iya Ramadan abu da kyau. Hadisin babu ya ma daya iya tafsirin iya wata Ramadan da kawai. Duk sauran watanni ma ana buƙatar adalai mutum ne. Shine magana ku ko? Me ya yi tafsirin watan Ramadan hadisin Abdullahi da kuma. Domin abin da yanzu ya gano yanzu kuma haka ne. Cewa ga shi yanzu an matsa ba su ka'adar su hijja. Su ma yi magana adalai mutum biyu. Sai dai wani zai iya zuwa ya ce ma ai wayannan watannin su ne ake yi ibada shi za ka so ku shin ba da ce ba a kowane wata ma ya jira tunda umumi a ne sai ka zauna lafiya shi kenan kawai watannin da aka gudu jimu a cikin su ne su ne wayannan ko su ne wayannan saboda haka kuma an fitar da saboda haka kowane wata ana so a tabbatar da ganin da za a samu adalai mutum amma wata ramadan an sauƙaƙa an ji mutum da ba sauran watannin kuma za a ba ka da shiga ne ba wata hikima watannin da ka kawo ƙarin ilimi kai amma ba mai ba a kan babu ramadan ne yake hikima a kan yawa eh a nan ne za ka ga kowa ya san ya yake fa qawluhu da fadinsa fa in jahida shahida ne muslimani idan aka samu mutum biyu musulmai suka ce ya fasumu wa afti ku yi azumi wa aftiru sannan kuma ku sauki ku yi sallah karama amma mun yi bayani a baya ko hadisin dan Umar ya yi tafsir sai hadisi Abdurrahman ibn Zaid wa qawluhu fa in lam narahu ai mun biya nan fa in lam narahu ma mun ganci ba wanda da shahida adilin da aka samu adalai guda biyu sun ce da da sakna bi shahadati ma sai mu yi aikin hajji mu mu yi yanka da ke da su fi hadisi al-hari yadullani bi mafhumi bi mafhumi ma ala adami jawazi shahadati rajulin wahid shine wanda da kuka bayyana wato yadullani wa hadisin al-hari yana bada wato suna bada dalilan cewa bi mafhumi ma ta hanyar fahimtar sun ka fahimce su ba mafhumul mukhalafa ba a ala adam jawazi shahadati rajulin wahid suna nuna cewa bai halatta mutum ɗaya ba da shi da fitiyari wajen azumi wajen tsari da kuma mai saukewa fa kharaja siyamu bi dalili sai aka kire azumi saboda wannan dalili kawai da malam Muhammad ya faɗa sai aka yi tafsirin azumi saboda dalili wa baqiya al-iftar sai zanto shi kuma wa sauke azumin ya zanto yana nan haitu la dalila ala jawazi saboda babu dalili da yake nuna cewa ya halatta bi shahadati wahidi shahada mutum shi da mutum da ba dalili a kan inda ha zuwa ga jebi ta tarubin min tuhmatil ahwali sai da aka sarrafa wato aka dibo ma magana in kana so ka gano ta cikin ya ka koma sharhi tirmi tuhmatil ahwali na imam wato na imam mubarak kuri mutum indiya an gane ku ka koma shi mujalladi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da uku zuwa na ɗari hudu wato ɗari uku da saba'in da hudu za ka ga magana cikakkiya a yamin ba na kana indiya eh Eh to amma ai a lokacin mun maka wanda mun tattauna ko wallahi kowa bai san da zai samu kansa eh abinda abinda ina ji abinda injiniya ya gaya min lokacin suna indiya cewa su kawai sanar da zuwa kawai ta kada za a kawo ba ko ta ce a ce ku ko ku fara su wata uku ka ji bari kuma kuma a wannan lokacin an ji ne tambayar in ban manta wa cewa ne ai akwai masu ba su fatawa na su na musulmi babu edo lokacin da aka dawo azumi wannan dinda idan akwai wasu musulmi tsararru da suke tafiya a kan wata matafiya kan da ra'ayi idan kuma babu aka dora ku akan cewa misali sai kuka yi waya a kasar ku Najeriya ai wala ba a rasa musulmi inda ai da musulmi ba musulmi gaba ɗaya to musulmin garin kuka yi musu tambaya ga abin da suke tafiya a kai na azumi za ku fito in ko babu duk wannan kawai gwamnati take ba da doka cewa ɗaya ga wata yanzu zai tafi kalanda tun yanzu ta san ran da za a fara aji kawai ta aiko muku ka Allah ya tsaye ta aika muku cewa ga jiran da za ku fara aji je ku fara nan da yanzu a gurin Allah ko ba ranar bane in kuka yi azumi ku yayi ko ba ranar bane babu yadda za ku shi za ai wato me yake cewa duk daɗin wani gari da kai kasar ka ba musamman mu da muke Najeriya muke garin muna cikin wahala babu inda kake da kuɗi da kuɗin addini a duniya zawa da wallahi zawa da saka musamman ɗan Najeriya ne a ƙasashen da bawo yanzu wannan wa'azin ba mu sani ba mun je gwamnati ta ba ta yi kuma za a gaya ba ka zo ka fara yi ka zauna ka yi aji sannan sai a samu dikshin a ce to a tashi a ce to wuri kaza da kace kaza shiri nan kuma wanda kaza sai a ce kuma awa ɗaya da kuke a mutum shirin da biyar za ka ka yi dogo kai tauri na yadda kana wa tsara minti ishirin da shida da bakwai sai dai ka an tsara an kama ka yi waje da kai to saboda haka wayannan wato idan mutum ya je wurare da dama zai ka gani irin baiwar da Allah ya masa ita wata rana mu zo ke adabul mukarrami zai magana akan wato ya ake wa Allah godiya ibnu kayyim ya faɗa a madarisin tarihi sai daga cikin hanyoyin kai wa Allah godiya ba idan koli ya yi wa ka ji wuta ga wani taka wata kai taka wata a wani da zai ce Allah na gode amma mutanen mu ko biyewa ba ta yi wa Allah godiya su wata nima da yi sai ka ji mutum ma saboda kukan da wato kukan daɗi da yake sai ka ji yana Allah kai kake gaba ɗaya nimar da Allah ya mai yanzu ya rushe ta ya yi shi ba ga komai ba madarijin zalikin ma da ibn al ya yi bayanai masu kyau akan ya ake wa Allah godiya alaikum salam wai ba da a yi mana misali shi injiniya yana magana akan shin malamai sun yi magana ta musamman akan wanda ba bukata ne za ta kai ni ba gurin wannan ai ba daidai bane a cikin malamai da suke rubutu a kan albala wal mara albar da ni da yawa ai sun su su biyo kawai ka daukan ka da kada ana inda ba ka da fili da wani aji laifi ne a mutum amma da rura ta cikin mutum da rura kamar shi jura ne wanda ya je ya samu ilimi misali su zauna ka ga da rura da kake ba kawai a abu kawai irin magana da yake kawai mutum ya tabu wai yanzu za a hutun Disamba ko wanda da zai irin kawai ya tabu ƴaƴansa da iyalan su da gaba ɗaya sai ka kawo sai an gama hutun nan gaba ɗaya musamman na ƙarshen tam na ƙarshen tam ba kawai zai tabu sai ya yi zai biyu wata biyu a irin wannan a yi ba shi da dalili ya je ibada ta rikice wallahi ba shi da dalili sai dai yana hamshakin malami ne ya san yadda dalili amma ba ka da wani dalili ka je ni ba da ka tari ne gaba daya wata kila ya mara da yadda zai aiwatar da ita idan huta wani duk kasashen musulmi ba inda za a huta ko da wai nan da ake cewa sun shagali ai za a maka kai musulunci ko a dubai cewa sun sun shagali gaba daya wasu na cewa da aljanna duniya saboda ba san aljanna ba ko da yake sun yi tafiye da duniya ko domin an ce a dubai ne a suke da lambun da muka shiga babu wani iri babu wani kurut a duniya da babu irin da sai dai ka idan ka ne da wai kamar yadda ake cewa wani yake kamar da zafin firdausi ba ka shiga firdausi na ala to duk wanda ba firdausi ya shiga ba aka wani babban mutum ya ce wanda wanda ya ta wanda na ce ha ba zai firdausi ba yace ai malam to firdausi ce idan aka shiga aka ce ba ita ce wato aka ce in ka shiga sai dai kowa ya kwaɗayin abin da yake cikin dawa ina ce ya kai ita ce Allah ya ce la yabu na ala ashiwa ya ce amma mu zalibi ba saboda ya aljanna biya ma la ayu ra'ati wala udhun sami'an wala aqdar ala qalbi bashar duk abin da ido bai a cikin aljanna abin da ido bai taba gani bane kulluwa ba taba ji ba sannan abin da yake aljanna bai taba karsuwa a zuciyarka ba dan ya fi karfin zuciyarka da rike to a nan ne aka ce kayan marmari duk wani iri da ka sani a duniya duk wata kasa da za ka je ka samu wani kayan marmari to akwai ne a nan dubai sannan lambu kawai idan iya lambu kawai za a rika yawo da shi in iya lambu kawai za ka zaga to za ka iya rayuwar da je ka dawo ba ka kure abubuwan da kake da ka kure to wannan fa duk misalai ne da idan wani abu ya zo na duniya kawai zai karɓi hararo na lahira shi wanda Allah ya ce fatar jannatin lati wa aidil mutaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu wa anharu wa anharu sai ka hararo ka gani sai da Allah ya gaya ma abubuwa hudu nono zuma tatattar ruwa giya duka wannan koramun idan ka je irin wannan guraren su ba ga awwal gwaji ake ka je ga wani guri kawai zuma ce take sun tambayi zaman tana biya ba ka je ga wani guri da ga nono ne wanda baya tsani yakin jujjuyawa duk wannan kaga wani abubuwa ke ga na duniya ba ke ina ga da lahira ba wannan shi ne abin da ya kamata mu lura idan mutum ba larura ba ya kamata ya tafi gurin da za a hana shi addini ai ayoyin da suke magana kai hijira ai za ka malaman tafsiri sun faɗa da bayanai sosai ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرادا كثيرا وسعا عن النساء سبع سورة النساء لتلحن أنفال تلحن أنفال لا جو ما لم تفيد في جدة ولا مجال الهجرة yaya ne dalilin da yake sa wato a bayan hijira wani dalili ne to wannan shi ne to shine ma da yake a tambihun fadakarwa wa ma ra'al hilala wahdahu kago duk wanda ya ga watan shi kadai fala ya sumu to ba zai dau azumi ba hatta ya suma nan sai mutane sun yi azumi wala yusiru ba zai sauke azumi ba hatta yusiru azumi sun sauke فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول الصوم يوم يصومون ranar azumi shi ne ranar da suke yi hadisin na na'ija ta ce a saumu yau mai sumun nan wasu dole yau mai sumun nan ta fito da mutane karara ranar azumi shi ne ranar da al'umma musulmi suke yi ba ran da kai kake yi kai kaɗai ba don kaga wata wal fitru yawma tafturuna ranar sallah karama shine ranar da kuke wal adha yawma yudahu ranar babban sallah shine ranar da kuke al'umma musulmi inda za a zo a yi sabani sai aka samu majority majority 60 percent duk suka yadda za su yi azumi kawai suka ce wata yadda ba kan an kusa yau wannan na 60 ne shi ne daidai saboda haka a zo a makale ya ce ba daidai ba ne kan sarkin musulmi ya ce gowa ta ji azumi tsakani da Allah ba dan da tun wanda suke daukar azumi da wanda ba sa dauka ne yawa kuce ko ba daidai bane Allah ya mai musu daidai shine hikima ko ba daidai bane to daidai ne alaikum salam eh amma an yi sallah a can ka to baka azumi sai kan ka zo nan garin kuma ana azumi a nan ne wasu malamai suka ce to sai ai umarni da kame bakin ka wasu suka ce me da kame baki azumi wato abincin ka zaka ci domin kai matabi ne amma kada domin matabi ai yana da damar da azumi ka fahimta da jago kada ka zo cikin mutane ka rika zama kana cin abinci kace ba mummunan fahimta shikenan shi ne abin da za ka yi domin madabi ai yana da damar ya ajiye azumi ko da ba daidai kuke da sirri sai wata biyu ne saboda haka ka zo ka zo ba ka azumi kuma yanzu ka zo nan ko da kana azumi kana da damar ka ajiye azumi ka illa iya za ka ce kada shi daɗin wannan littafin har irin wannan matsalolin zai taɓa to kada ka yi abin da za a mura na ba kada ka yi wani ya riga ce kai mali a kuma na ganin sa kala kala a ce ba ma ya hali shi kenan wani zai shi kenan ma kamar kamar kamar wanda zai zai ja coca cola ne ko martina amma zai zauna a teburin giya inda ake zai da giya zai da giya zai koma martina ya zauna yana da kowa wajen zuciya kai kai kai kai kai ko gani wallahi giya yake ba ka da mafita haka sai na ne domin ka kai kanka mawaɗi da shuhab guraren da za a tuhume ka to sai ka kiyaye wannan abubuwa to shi ne malai yake gaya mana fa minal khada'i yana daga kurakurai alaikum salam misali ba ne kawai yawa nake magana eh shugaban ku wanda shugaban zamu shugaban mu fa shine sarkin musulmi a karo sarkin Kano abin da yake abi ayi shine dai idan su ne minority din ko da su ne minority shine dai balle da ma zai wahala zai wahala ina ai zai wahala ba taba jin an faɗi wannan ba sai a bakin zai wahala eh kai ma dai misali kai ko mun babu misali to bara mu je zuwa fa min al khala'i siyamu ba'd an nasi yana daga kurakurai siyamu ba'd an nasi shine azumin wasu mutane ma a daulati tare da wata daula kaga magana ka wala yako shi da shi da yake dan zamani ne malam yana kai wasu abubuwa da zamani to ma a daulatin mujawiratin wa fidruhum ma'a wato yana daga kurakurai shine na wasu mutane kaga suna yin azumi wato ma'a daulatin da da wata daula kato daga Uganda a gane ku a ku kuma nan ba ma magana yake ba a tun da ka zauna a Uganda yanzu kana Najeriya kawai shi kenan sai ka ji labari ya yi ga wata a Uganda abokin kai ma waya sai ka ce kai ma tun da ka zauna a Uganda kawai ba za ka zauna na Najeriya ba ba a ce an gani ba wai amma saboda kara zai wa ɗan Uganda ko Nijar ko kuma wata ƙasa kawai sai ya ce to makociyar mu kamar Nijar wa bidiruhum ma kawai mutum ya ɗau azumi da Nijar ba ɗauka da Nijar da wai take kusa da ko Kamaru ko Chadi to shi ne yake magana cewa kuskure ne ka ɗau wato wato azumi da azumin wata ƙasa da ba ta ku ga ke ba laifi ba ne yanzu don sauri an ga wata sarkin musulmi ya zai jingo ba yi ko ba laifi ba ne don wasu za ko suna samun ikali a rai bai bai ɗaya da sauriyan ba amma saboda yanzu ta yi man daidai gurin azumi sai ka ba hujja da ita to sai ne wa fidruhum ma'a ya ajiye azumi tare da su idan jagororinku sun ga maslaha an yi wani abu an faɗa kuka bi to shi ne daidai muqalibi na bizalika ahli diyari kaji ba mutum ya sabawa mutanen garin su diyarin gidajen su wa biladihim da garin su ya fi kyau zan samu ne shi diyarin da musulunci saudiya a ɗau an ɗau an yi tare da su amma ko idan da za a zo ɗaukar ƙasar ka kuma ka ce ba za a ɗauka ba idan ka ɗauka ka saba wa Allah لأن الجماعة حق وثواب domin ita jama'a su wadda tabbas ce gaskiya ce wa tsawabu kuma daidai ne aljama'atu rahma wal furqatu zaybun ita kwarar rabuwa mutum ya ware zaybun halaka ne wa azabun kuma azaba ce amma lalle ne zai kodo bi zaybun azaybu shi da halala ko bata halaka ko bata وقد قال الله تعالى دم الله يتي واعتصموا بحبل الله جميعا kuyi riko da igiyar ubangiji gaba ɗayan ku kowa da kowa a yi riko da igiyar ubangiji jami'an sai Allah yake wala tafarraqu kada ku rarraba kada ku rarraba shine wa tasimu bi abdillahi jami'an wala tafarraqu kuyi riko da igiyar ubangiji wanda ku sarki kada ku rarraba to nan a na ga sabon babi mun ba wuce awa ɗaya awa ɗaya da minti bakwai za mu tashi a alaman ya dibu azumin akan wa yake waje ba nan za mu tsaya insha Allah ta'ala alaikum salam na'am na'am na'urori suka fi yawa